amma da sama da ƙasa duka suna nuni ina kan iyawar Allah a ce wanda ya wannan dai wasu abin da ake faɗan nan musamman da zafin kiyaman nan zai iya yin wannan ko zai iya abin da ba shi wannan wanda ya zaɗa sama ya yi sama ba ba fa wani yin ɗan ara kan kan nan da shi yanzu kana tunani ne a kan kamfanin da suke yin mota kana tunanin ba za su iya yin keke ba ai za a ganka wani ba kitabun ne fahimta ta gani to Allah ce wannan ayuna ga mu'mine ku to an gebe mu'mine da zikir da ambato la'annan wani mutabi wuna domin su ne masu amfanuwa jihada wannan aya da Allah sun yawa tsakanin sama da ƙasa da imani wajen man gaskiya kilafi da kan sabanin kafirai dukan ba a zama musu aya Allah ji udlu ka karanta ya rasulullah ma uye ne ga abin da yake maka wa'ayi من الجداد من اللذات الشيني القرآن كتب أنت يا رسول الله واجب الصلاة كثير ده صلاة باتو كيوا كثير yin sallah daban ɗaya da sallah daban yin sallah a yi biya yau ba yi ba ko a yau gobe ba a yi ba ko a yi wata a tsallaka wata ko a yi da ba kan lokaci ko a yi tafarki babu da zai ko a yi babu kawai ba ba da ɗarar gona ta samu ko kuma a yi ba san farla ba san sunna ba kaga wannan duka shine yin sallah kenan sai da sallah kuma a kawo ta akan lokacin da kuma da abokin ta wannan shine tsaye da sallah inna salatu yin sallah tanha tana hali alfajar ga alfaja wal manka da mummuna dan an gariya ai mu jana da wannan janin sallah ne ma da mun mun mutu kuma mutum bi yana cikin ta ai shi da ma ake ga idan mutu ta wata barambara ma wata ya karya karya na sani wata surutun banza banza haka na wani daga alijima da ba za a ci ba ya zama aikin mu ne wani dan gudu wani hada fada ya zama aikin mu kusan abubuwan da ba a so duk to ana tuhumar sallarsa ba ta zauna ba ba ta karbuwa da tana karbuwa bai ƙara kusa da Allah yana ƙara kusa da Allah mugayen halin ne su daga gudu suna barin eh akwai abin da ya fi karfin a tare ba za su ke zama da su sai su yi kaura suna matsawa in wanda ya san gida to yanzu ba ya san shi mutum domin duka halayensa na da marasa kyan tutun yaro ya zama mai kyau kamar da nake cewa ka biyar wa mummuna kyakkyawa ba eh ka biyar wa mummuna kyakkyawa sai ka goge ba don haka a rinka kulawa da sallah saboda ana yin sallah a kan lokaci da haƙoƙinta wannan da kyau lai akbar kuma lalle zikirin Allah ya fi yin gairi daga wannan ta yana ɗa'atu da ayyukoki na ɗa'a wala ya alamu ma da nan gurin Allah ya sa abin da kuke aikatawa wa ijazu ga na ga muku bihire na malama sahu نعم مم. نعم مم. مم. آه. Allah mubayin sarki ya magana da mummune a wannan aya yake wala tujadilu ahlal kitabi kar ku ke jayayya da mutanen littafi wato yahudu da nasara ta san da da aka yi hijira daga maka kuma madina nasara da yawa kar a yi jayayya da su illa billati iya san sai da jayayya take ita ce kyakkyawa ka du'a ila Allah kamar kiran su zuwa ga Allah wannan babu laifi a kira su zuwa ga Allah bi ayati da ayoyinsa wata bi da fadakar da su ala hujjaji akan hujjojin sa amma bandan nan kar ayi jahiliya da ba ta da fa'ida yahudu yana da wuyan sha'ani shi ya san a taura kai baka sani shi ya ga dama zai kirkiri ƙarya ya ce a cikin a taura aka ga annabi in ƙarya yake yi kace ka yarda da wannan ƙarya da ya yi wannan magana ta azabta daga cikin galin Allah Musa ka ga da shi da kai da shi kun yi Allah ƙarya in ko gaskiya ya faɗa fa kai kuma kace ƙarya ne ka ka kanta gaskiya ga ga a cikin jayayya cikin abin da kai ba ka sani ba fa akwai mu'amala shine wasu mutane sai mu ce ai a Qur'ani babu karatu Qur'ani karamin jiki garin ku ne ai a garin kuma akwai abin da baka sani ba a gidan kuma zai akwai wani abu baka san da shi sai a za a yi kamar kace babu baka san shi ba kuma haka akwai matsala saboda haka su yahudawa da nasarawa sun tuni da daɗewa shekaru masu yawa suka zo wato suka yi hijira daga wurarensu daban-daban wasu a inda suka gano inda annabi ne hijira ya dawo madina ne madina ne saboda haka sai suka dawo madina suka yi zaman wasu kuma inda suka gano za a haifi annabin suna tunanin assyria ne saboda na ɗaya ƙasa ce ta annabawa annabawa da dama sun zauna a can to gaji wani bangare na kusa da maka nan inda ake zama sa ɗa'iba bangaren ƙasar can ɗin lambu ne fadama mai bishiyoyi da dabinai da albarkatu a na ibrahim ya yi addu'a a kawo masa a garinsa tun a garinsa babu Allah ya yanko wurin kawai ya kawo shi nan sai gaji a wurin kawai eh Allah mai kun kai kun kuma manya wanda suke sa masu dalili a wurin Allah kawai sai gaji wurin ya bulo a wurin kawai da bine da komai wannan alama wannan wuri kun da wuri mai da binan nan da komai da komai nan za a aika annabi su kuma yi da tsammanin a can ne inda ainihin da binan suke da inda aka ciro saura da saura ai mafi a yawan yana can suke tsammanin can din can za a aika annabi a can in an aibe shi to za su imani suka zo suka sa abin a lokacin da can su suke sa mu suna muhammadu suna sa suna ahmadu su ɗin yahuda nasara da neman su aiki annabi su wa laraba ba a yi karatu ba ba sa sa muhammadu ba sa sa ahmadu sa ala da gwanin jaye sai ga shi allah yana son a haife shi a cikin larabawa kuma ana haihuwa da aka rada ma sunan da laraba ba sa suna ba sa sa sunansa muhammad sai je madina sai mutane bayani jama'a kun ga ana ce mun muhammad to ni ne muhammadu ahmad saboda bisharan ta annabi sa wa mubashiran bi rasulin ya ti min ba'di yarmuhu ahmad ido ana muhammadu ahmad yana da sunaye ma dai da yawa sallallahu alaihi wasallam amma dai wanda kuka fi shahara muhammadu ahmad a nan ƙasa a cikin sunayen annabi da muke kira mu da aljanun muhammadu shi ne sunan da ya fi shahara a sama kuma sunan da mala'iku muke ambatawa wanda ya fi shahara shi ne ahmadu aka hada muhammadu ahmadu sallallahu alaihi wasallam wannan su suka zauna suna jiran annabi in ya zo suna son masu aifin shi kawai kuma sai ga shi Allah abin da ya yi shi za da aka rabu da shi tafiyar su ta sham wato malamin da ibada ya gani ta gane shi ne annabin karshen zamani har ya tambayi babban sawa da da shi to gaisa ya gane shi da alamomin da kuma cewar shi da aka ba shi na annabin karshen zamani zai zauna a gindin wata bishiya kuskure ne amma za ta yi ganye kuma an yi haka manzo Allah sallallahu ya ce masa inda a abin da muka sani ita bidiya musamman wanda ba ta da tsawo sosai in ka zo ka zauna a gindinta idan rana tana karuwa sama sai ido tana raguwa an gane ko rana na ƙara sama inuwa na ƙara yin ƙasa tare ka ga inuwa ɗin ba ta kai ba zai dawo ba za ta rike abuwa shi inuwa ba ta mata haka in ya zo zauna a haka za ta tsaya sannan inuwar safe tana yamma inuwar yamma na gaba to amma shi in ya zo zauna inuwar ba ta tafiya ta barki sai ta tsaya kurum a haka sannan shi bijiya ko inuwar tana kallon haka in ya zauna ta haka wannan inuwar zai ta wannan ya daga nan in rana ta karya wannan duka wasu abubuwa ne irin na manzon Allah sallama saboda sun san matsayin annabi shi da aka ce to karan yawa da jayayya da mutanen littafi in ba dai wajen kiran su zuwa ga yin imani da Allah ba idan wajen kiran su ne ga imani da Allah wannan sai a kira su wata rana barhamu na cikin jirgi sai wani mutum sai magana da wani yadda ake kun musulmi ba ta ma masu laifi irin ku ba saboda babu wasu mabiyan annabin da suka taɓa yi wa annabin matar annabin su ƙarya sai ku ji wani yake faɗawa wani shi ibrahim ya ce a duba da kyau ne masu ƙaryar da wannan aka ƙarya duk kashi biyu ne kuma duk ƙaryar da aka musu kala ɗaya ne an ce sun yi lalata ɗayar matar annabi ce ɗayar kuma an yi za a fi annabin duk an musu ƙarya kuma kowa mutanen da suka yi masa ƙarya ba mutanen wanne suka yi da wannan ƙarya ba kowa mutanen da suka yi masa ƙarya amma ɗaya tana da ɗa ɗaya ba ta da ƙaryar da aka yi waye da su ƙarfi ya ce ɗa in ana magana da wannan kuma sun zai bar addinin ya ji baga an taka masa jirgi ai ba dama ya ce zai zage musulmi don ƙarya da munafukai suke aisha ga alhalin abin da ya kuje ga suka gaya maryamu to Allah ya kiyaye a kula sosai tana mutum a garin jayayya ko kin wani ya hana ka gaskiya wa qulu ku ce musu liman qabila iqrara bil jizyati duk wanda ya da zai biya biya a cikin yahudu da nasara na zaman lafiya idan akbarukum bi shay'in in kun ba ku labarin wani abu min ma zai kutu biyan abin da yake cikin littafin ku ko ku sani abin da suka faɗa nan daga gaske a cikin littafin da yake ko kirkira suka je ku ce musu amana billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum shine hujjar da zaku ku ce mu mun yi imani da abin da aka saukar mana da kuma abin da aka saukar muku ta yake na wannan maganar ta su in daga rikin a cikin ataura da linjila ne to mun yi imani in karya suka yi ma to mu mun imani da wannan karya ba wala tusaddiquhum wala tukadibuhum bi zalika kada ku gaskata su kada kuma ku kare da su a cikin wannan don kar ku kare ta ya zama a cikin littafin ko gani kar ku gaskata kuma ya zama ƙarya suke don duk za su yi haka wa ilahuna wa ilahukum wahid abin bautar mu da abin bautar ku ɗaya ne muna da mu musulmi ne mu musulmai ne masu miƙa wuya ga Allah mu wani masu biyayya waka zalika haka nan Allah na ilaika alkitaba ya rasulullah muka saka ma littafin yin alqur'ani kama an zana ilaihim taurata wa gairi a kamar da muka sauka musu a taura da da wannan ta wallahi la atna hum alkitab wannan muka bawa littafi a taura yanzu abu da ɗan salami wa gai da wani sa yumin nabi sun ba da gaskiya da alƙur'ani wa min haula akwai daga wannan mutanen maka ma man yumin nabi akwai da suka ba da gaskiya da alƙur'ani wa ma ya yi hadu da ayatina ba mai jayayyar ayoyinmu ba da zuhuriya bayan bayyanar su ilil kafirin sai kafirai su ne yahudawa yahudawa ke kaga su yahudawa ya bayyana sun tabbata alkur'ani gaskiya ne shi ma wanda zai da qur'anin sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne amma sai suke musu sai suke musu sun sani ba sai suke musu wa ma kun tsoro ne kabri ya rasulullahi kafin qur'ani ba ka karantawa min kitabin wani littafi ka ji wani irin ilimi na annabi maganin zuma gaba ɗaya ba garin rubutu da karatu ba ne sai ba ba annabi da aka taɓa aiko a maka gari ne ba na rubutu ba ba na karatu ba wato wanda suka yi rubutu da karatu a garin ba a gurfafa ba ne kuma ba masu yawa ba ne mutane kaɗan ne shi kuma bai iya ba don bai taɓa zuwa gidan wani ke ka koya min yadda ake rubutawa ba balle akwai a masa da za a rubuta harafi a ce wannan shi da harafi wa ne in an yi masa ne a kaza zai zama kaza an yi masa ne kaza zai zama kaza har a a ce za ka iya rubutawa a karanta ko a rubuto ka karanta bai koyi wannan ba ba a koya masa ba bai taɓa zuwa ba gidan wani malami tun da yake sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zuwa gidan wani malami ba yahudi ne malamin ko almajin yahudi nasarar ne malamin ko almajin nasarar bai taɓa zuwa don ku koya masa karatu ba wato ya girni koyan bagage a koyi bagage don a yi karatu ya girni haka e ya girni haka yadda ga ya'yan manyan mutane kamar ya'yan manyan sarakuna ya'yan manyan attajirai sun girni su rike garmar hannu a ce za su iya kuɗa don cin doya da dankali amma yan kaje kaje garmar kai duk wani wanda ya fi kyau a cikin doyar ka da dankalin ka su za a kai wa su ci ko a ga wani eh doron iya hudansu ai ba kuma baya bane ci gaba ne to haka annabi yake rashin iya haɗa baƙaƙe da wasu da babu ruwan da bai taɓa zuwa wani koya masa ba sannan ya zo kowa ilimi kuma a duniya ba a taɓa ina ba ma abin da ya wuce ba har abin da zai zubi yana ba labari abin da yake aljanna da wuta duk yana ba da labari sallallahu alaihi wala ta ko tsoho biya mini wannan littafin da ke karanta ya rasu da lai ba ka rubuta shi ba da hannunka sai zan aida an yi haka kuma ai ma'ana lokunta ƙari'an katiban da ne kai annai muhammad sallallahu alaihi wasallama ka gazance mai karatu a takarda mai rubutu lartabal mutum masu barna su ne yahudawa da za su kokonto fi ka game da kai wa ƙarin da biyu fi taurati da sun ci ai wanda labarin da ke cikin a taura innahu ummiyun shi ummiyi ne la ya ƙara'u bai karatu a takarda wa la ya katu kuma bai rubutu bal ba haka ba shi alqur'ani allazi jida bi wani kazo da shi ayatun bayyinatu ayoyi ne mabayyana fi fidul ladina utu ilma akira dan waɗanda aka bai wa sani su ne mu'mine ya bazu na hu suna haddace shi wa ma yajhadu bi ayatina ba mai musan ayoyin mu illa zalimuna sai dai azzalimai kun ai a yahudu sai dai yahuda wa ya aduwa sun yi musunta ba da zuhuri halin bayan bayyana ta gare su makalu kafirai suka ce na maka laula unzila alai ayatun min rabbih shin muhammad kam menene ne ya hana a saukar masa da wata aya daga ubangijinsa wa fi qira'ati har qira'a ko aka ce ayatun wato waɗansu ayoyi da na ga da salihu ai ba shi mana irin na ga da salihu wa asa musa da irin sandan nan ta annabi Musa wa ma irsa Isa da kabaci na annabi Isa ba zan kabacin na annabi Isa ma haka ya zama ba eh don kamar dai a cikin a cikin abu nasu kama akwai neman kurewa in annabi Isa hal tasdiqu rabbaka ko kuma hal yasdiqu rabbuka duka wannan kirawoyin an karanta shin matsayinka ya kai ko kuma ka zai iya an yi nazzila aina ma'idatan minas sama'i ya saukar mana kabaki daga sama zai yiwu wai kwayar abinci shafaffi yaro nan ya kawai daga sama da jirgo a zauna a ce Allah zai maka haka ya ce kai ku ji tsoron Allah wata zai magana ce wannan suka ji a so muke mu ci abinci bayan mun ci abinci kuma mu ƙara mu zuwa mu ƙara imani da gaskata haka Allah ce ku je mu zan mu da annabi sa ta je mu zan mu amma jarabi duk wanda na yi yadi kuma ya kafurce mu sai ne mata alamar da ban taɓa yi kowa ba a cikin halitta fa in yau ajibu adama la ajibu adam min alalamina zan masa wata kalan azabar da ba zan yi kowa ba cikin talibai cikin halitta ba gida ko a cikin mutane ko a cikin jinnu ba za a yi wani azaba irin wannan jiya mun faɗa wa mutane kalan wasu mutane guda bakwai wanda za a yi wa azaba a lahira azabar ta fito kowa tsanani to mun bari mutanen annabi ludu suna daga ciki mun bari mutanen fir'auna suna daga ciki to yanzu wannan mutanen isan nan da suka zo wai in dai zai yiwu a fili haka a sauko musu abinci daga sama ko a ce tafakkan abu ya zo daga sama a cikin ƙaryarsa ko akwashinsa ya sauka a gaban su kawai da shi aka ce me haka kuma kamar neman kurewa yayin da kai mutum wanda ba kamar neman kurewa ne kana neman kamar abin ba zai yiwu ba za a iya ba ke suka ce ba kurewa muke yi mu zo muke mu ci abincin mu na su Allah ji za a amma da duk wanda ya kawo ce kuma shi ke ya san sauran kawai sai aka sauko musu da abinci wasu malamai sun ce nama ne in an ce nama kamar nama na tudu haka ko shanu ko raƙuma ko tumaki duk ana ce musu lahamu wani wani da a kifi ne kifi ne wani ba zai misaltu ba girmansa a dafe a nune da gurasa ko masa aka zauna aka doro kawai aka yi ta iban yi aka ci kuma ya zama bala'i aka yi duk wanda ya kawo cewa Allah kuma daga baya san sauran ta ga wani abin da ya saba yin da shugaban halitta halin sun da Allah jaraba su wata ran suka rasa abinci bayan azumi suna azumi an kai azumi aka rasa ba na bude baki babu na zaura aka rasa yadda za a yi to ga yawa annabi annabi da gida su da mai ma ta kuma babu abinci a rasu lallahi ya shigo jana alfahar ba ta ala rasu lallahi abincin kwana uku ma mu dafa ba babu ya shigo cikin masallaci su to Allah ina roƙonka daga falalarka da rahamarka fa innahu ma bi yadika suna hannunka la amliku ma ahadun ghayruka wani in ba kai ba bi maliki ba Allah da falla da nama Allah ke mana eh sai ga nama kawai daga sama ya lafato eh an gama masa komi eh kai ne mai ci da aka ba labari wani ya ce da fafe ne wani ya ce royayye ne gwargwaron abin da kake so da shi ka ci in soyayyen kake so to soyayye ne inda kuma kake so da fafe ga nan kuma aka ji abu wajen da su da wani ruga muku biyu ne falala da rahama ga falalar rahama sai kun ji lahira kaga cin ya zama ƙarin riba a lahira amma waɗancan cin zai zama matsala a lahira to duk wanda cikin ya wani kuskure a duniya a can lahira za a wani azaba da ba za a yi kowa irin ta ba to Allah ya kiyaye to wannan mutane sun ji a nau'i na uku daga cikin nau'i bakwai da za su sha wahala a lahira sai da kowa mutanen masu luwaɗi sai mutanen fir'auna sai ashabul ma'ida ake kiran su na annabi ta kullum ka gaya musu ya rasulullahi da jin mu inna mala'atu inda Allah ai ayoyi a wurin Allah su yunzilu ha yana saukar da su kai wa isa yanda Allah ya ga dama wa yana ma ana nazirin mu amma ni ni ne gargadi ne mai bayyana gargadi ba wai aiki na bane in ce ya aiki kaza an saukar da haka a wannan aikin Allah ne ni kuma aiki na gargadi muzuru in zari ina bayyana gargadi na binnari da wuta a halar ma'aji daga mutane ma a guda sabon Allah su nake sanarwa su kiyaye wuta yawa Allah ya ce awalam ya tafi yin shin wai mutanen maka kan bai shi da aya ba shi ma talabu cikin abin da suke nema an na an zana a yakan kitabu mu muka sauka maka alkurani ya rasulullahi yutla alaihim ana karanta mu da shi kuma ayatu ay aya ce ji musamman da ya ji da annabi musamman in ga bai ba haka ba mu yanzu ga Qur'ani muna shirya da shi kullum yanzu da shi muke wa'azin nan to ina san da annabi musa ina take wasan ina a inda suke yanzu a duniya a tana nan a ƙasa a duniya a an dauke da sama a ya ga o ka gani to na ga da salu da ake faɗa ta zama aya ba an kashe ta ba to yanzu ya za a yi ta zama aya kuma ta riga ta mutu labari ne kawai ba to labarin kowa zai da labari to amma qur'ani gashi ana gani ana kallo ido da ido saboda ga wannan aya ta alqur'anin nan kullun karatu ake kuma babu dadi babu rage babu musanyawa kuma ba za a rage wani abu ba ba za a dada wani ba kuma wato wanda yake ciki ba zai fita ba kuma ba za a iya fitar shi ba wanda yake waje ba zai iya shiga kuma ba za a iya shigar da shi ba sannan ba za a yi a rage wani abu a ciki a ɗebo na waje karan a mai da gurbin da kuma ba zai yiwu ba dole sai dai a bar shi haka shi dama wata mu'jizar qur'ani an ce a duniya ba abu mai yawan qur'ani wanda za a iya haddace shi a kai to ya bane wanda yake da wahala yau wala kare ya sanar qur'ana li dhikr amma yanzu alqur'ani ga yanin da za a yi qur'anin duniya gaba ɗaya a watsa su a teku ko a kone su gaba ɗaya ko a tona ga abin da suka bada alawo ya je wajen yan kula zo mana takardi mana ya da wajen yan kula zo takardi mana alawo ya zo a taho mana da karo ba wani da shi a yi ko karo eh za a yi taura fa yi sai rubutu in an ga dama a zura ɗaya ma idan babban tsangaya ne za a yi rubuta kuranin gaba ɗaya inda yake da manyan maharka masu yawa rana ɗaya da wane ka rubuta ibn kaza wane kai ma ka rubuta ibn kaza wane kai ma ka yi ibin kana zai ga nan muke zama a gidan alhaji magadi a nan da alarama mun zauna ma a gidan malam wadusan nan ma mun shekara uku da alarama wanda yake jamun magi malam ɗaya ba abokina in mun zo azumi kafin mu ɗaura kurani ya rubuta wani eh in na mu dawo zai raɗi a gombe in jira ki a tasha ya shiga cikin kasuwa ya ko ta kaji mu zo da sun mun zo a gari ya kakkabiya ya lallan kwasa a gyaggyara a gyaggyara wato gari ya kamar mu a nan wasu sun zanci ko bi dokin nan sun zanci eh dun zai zuwa alaji sun zanci eh kamar mu dun da kullun ido biyu zai rubuta zai tashi da biyawo da haka eh kullun ya rubuta ido biyu zai zai zai tashi da biyawo da haka muna zuwa garin nan ta fara wata muna komawa garin nan ta fara wata ya rubuta Qur'ani abun da idan da kayan sa to kaga Allah ya bada baiwa a wurin saboda haka alqur'ani aya ce ta Allah ya ji a yanzu kan abin ya karu ma mata ma suna rubuta qur'ani yanzu ana samu hada budurwa ga yan mata wanda ba su aure ba sun shigo ciki suna iya rubuta qur'ani daga bakara zuwa ladinka sai mu ce alhamdulillah saboda haka aya ce mutamirratun mai dogewa wato mai miƙe wanda babu ya lan ji da alaba ta yanka ijilahi ma zai kaga ta saba da abin da aka ambata min ayatin na sauran ayoyin da dukan annaba suka zo da shi na abun mamaki da mamakin da bai kai Qur'ani ba sun ba da mamaki a lokaci guda lokaci guda kuma an nemi su a duniya babu daga abin ya wuce inna fi zalikal kitabi a wannan littafin alqur'ani da rahmatan akwai rahama akwai rahama ba cikin Qur'ani wa zikra akwai kuma wa'azi da ta da kaumin yu'minu ga mutane masu fara gaskiya ya kulga ya mu ya rasulullahi in ja Allah ka ce mu ka fa billahi bayni wa bainakum shahida Allah ya yi zai zama shi mai shaida ni da ku da sirki da gaskiya ta to wanda ba nan Muhammadu ba wa ya isa ayi magana da shi a ce Allah ne shaida wallahi sai annabi eh ayi magana da ce ni ne shaida ai ga ga yanzu annabawan da suka gabata sun zo sun yi wa'azi kuma Allah zai tambaye su shin wai wa'azin an yi ne ko ba a yi ba an yi sar ko ba a yi sar ba wallahi zai binne ni shaida in mutum ya ce annabi ya ce zai nemi mutanen da su ce da mutanen na dama sun ce karya ne ta ga ji lanar ma haka za su sake ba idan ba ce da gaggara su to sai mu innan al'umma annabi Muhammad mu ne za mu shaidu kowane annabi da kan annabi ne saboda kowa muna da garanti mun san yadda aka yi ba ma na aka yi ba amma idan muka faɗa ma yadda aka yi karanti da Allah haka aka yi saboda magana Qur'ani ya faɗi abun dalla dalla ai annabi wani an yi kaza kaza an yi kaza kaza duk irin abin da aka yi gwagwarmar da aka yi Qur'ani ya faɗa kuma- kuma gaskiya ne babu rage babu da gaskiya da gaskiya saboda haka mu da mu karanta abin da aka yi nan to sai a ce mu ne shaida kowane annabi mu ne shaida sama duk annabawan gaba ɗayan su mu a zuma ne mamuru mu ne shaida kowane annabi mu za mu tsaya masa mu ce lalle ya yi wa'azin gaskiya ya gaya mutane da gaskiya ba ta ba dama ana tambaya shaida sai ce su al'umma ne mamu ne shaida sa sai a tambaye mu lalle mu je mu ne shaida ba mu shakka mu ne shaida ga yanda aka ga yanda da aka kula ka mun zauna da ku ne wai a tsakanin mu da ku zamanin shekara nawa aka yi wani a cikin shekara dubu kaza to kai da tsakanin da kai shekara dubun ma kaza ka ce kai ne shaida mu ne shaida to fa sai da aka yi sai a ɗauko ƙurani kama karantowa ai ga yadda aka yi da annabi nuhu aka yi kaza aka yi kaza a zo kan gudu a zo kan salihu kowa a yi magana dalla dalla eh sai da ta tabbata yanzu da yanzu mun yi saranta an mana wa'azi muka kai ta amma a mayar mu duniya mu gyaro ta Allah sai na alƙawari ba za kuma ba a mu roƙi alfarma mun ɗau laifin mu a mayar mu duniya mu gyara Allah sai ba zan yadda ba ba za a koma duniya ba to amma shi kuma annabi shi shi ne shaidar kansa da kansa shi zai shaidi kansa ya shaida eh ya isar mana da abu in ba annabi waye zai wani abu eh sai annabi wata na annabi ya yi tafiya ya dawo ya shigo gari sai wani mutumi mai doki kamar bako ne haka mutumin ya kawo dokinsa amma zai sayar da zai sayar sai abin ya gani ya tambaye ta malam dokin ka nasarwa ne yake nasarwa ne to yanzu haka amince mun ciniki da kai idan mun daidaita ciniki a kaya ka rike dokin ka ka ja shi mu je gida nan ba ka kudin ka ni kuma ka bi doki ki yayi da kaya dai ki na yi sai aka fara ciniki aka ciniki shi da annabi ciniki ya kaya ka sayar in sinadar ka sallama na sallama to mu rabi ita dokin ka mu je gida an ba haku ya ga domin rabi ina da biya sai wani mutum ya ga doki kyakkyawa ya san abu da an ce alamu na annabi sai ƙara kwarjini ya ƙara yadda ake so sai je wannan doki mara na sarwa ne zan saya idan ya na riga na sayar aka yi gaba wani ma zaburu wannan doki na sarwa ne zan saya a na sayar aka je gaba wani ma zaburu to ga nan mai sai da abu ko in yaga kowa yana so duk tsarar da ya tarbe ya ga kamar arhani ya ji kai malam ya in za mu ji bikin doge nan mu yi mu yi mu kare in ba za mu yi ba kuma ga mutane na kai doge na kai muna da biya ba mu je gidan gaba ya ce a me za mu yi kuma me za mu yi kuma ai mun yi jinji mun kare ka sallama ne za mu je gida ne ba ku da a cikin wannan magana ni ba mu yaga da kai kai dai gaje kana ko ke a a ke a ke ga mu sai mutum lemani ya zo ya ce kai malam ka ji wa ala ka tare masa doki ni ne ke da ka tare masa ni ne ke da ka tare masa sai mutum ya da jini sai sai aka ji aka ba shi kudin sa a nan da kai ko sai ka zo ba ka nan muke cinci ka zo ka je kai ne shaida ta ya aka yi ka zama shaida ta kai fa ba ka nan muka jinji wanda fa dole ma ya kai ka zama shaida ta ya rasulullahi lokacin da kace an ko maka da abu daga sama qur'ani saman bakwai fa ya rasulullahi saman ɗaya ma ba ta zuwa ba ba wanda ya taɓa zuwa saman ɗaya dawo ya ba labari kai kace an saukar ma da qur'ani daga saman bakwai muka ce gaskiya da ya rasulullahi balle cikin dokin da kowa ma zai iya wani haka ma zai iya zuwa ya cikin doki ya dawo ya tsoro doki kuma ya tsayi to abin da ba za a iya ba ma kake kayi muka ce mun yadda ya rasu da layi kake ka je zaman bakwai da kafa ba mu ga biki muka ce mun yadda sai wannan ya rasu da layi ba ce masa dame ba to amma ka sani kai mai cewa annabi ya yi ko annabi ya ba to wannan annabi ya ko baka isa ba ba wani mutumin da ya da komin girman malamin ka da shehinka ya gama girmansa da isansa ya sa ka akan hanya ta addini ya gaya ma ka ji ka bi ka yadda ka kuma aikata wannan daidai ne amma a yi ciniki da shi ko a yi wata magana da shi ba ka nan kuma ka je kai ne shaida wallahi baka yasa ba jira ba za ta ji wannan ba sai manzon Allah da da wani a ce to ran dai sai ka rani wala matsala za ka samu komai matsayin malami wala bai ta nan ba sai annabi shi da shi da mu sani akwai abubuwan da yake ko tutiyar annabi shi kadai wanda sauran wada mutane ba a kai nan ba ba a yi sa ya hakan ba saboda haka kamar cewa a annabi ya yi ko bai ba a annabi ya hana ni in na bari na annabi ya hana ku kowa ya bari annabi ya hana wato malaman sai su duba an ga da kyau a yi in ba su kyau a bari wannan shi ne gaskiyar magana ce yawa to kaga shi ga lokacin da aka zo ana rubuta alkur'ani na farko rubu bakare qur'ani na farko bayan kauran manzo Allah sallama daga duniya ma ga baki ɗaya kenan ya koma wajen wanda ya aiko shi jalla jalalu sai abubuwa suka ta faruwa daga ciki akwai duka mahaddisan qur'ani da sunan ana zo a karya addini suka je tun da mun gano haka ne za mu rubuta alkur'ani mai girma ta hanyar haɗa mahaddatan gaba ɗayansu kawo iliminsu daban-daban a ƙur'ani mu haɗa ƙur'ani a rubutu to wanda suka gano haka ga wanda ba su gano ba suka ce ba mu yadda ba an dinga kiran manyan da ɗaya irin su kuma da ɗaya za a kira mutum shi kadai irin su da yana wasu wani mutum shi ɗaya za a kira shi wani ga abin da muka ya kamata a yi ya ce tab ai gane ka ɗora mun dutsen uhudu wanda ne suka je maka ne sun ga dutsen wuri daga duk girman dutsen wuri nan za a ɗora masa shi a ka a kan a sa shi abin da annan bai ba bai ci a yi ba wani kuma ya zawo ya aiki gara ma a ɗau diga a ce tona dutsen ma gaba ɗayan da ya ƙwaƙwale shi da ƙasa kamar ake ƙwaƙwale diga ya fi a kan wannan aikin da za a ce a yi annan bai ba sai a ce to wane Allah da ya sa a kan wannan aikin a zuciyar mu idan alheri ne Allah ya ne sa a zuciyarka jama in kuma abin ba alheri ba ne Allah ya cire shi mu a zuciyar da yawa ce gari wannan sai ya kamu shi ya kamata ku a yi haka ba sai ya zo ya yarda da haka da haka suka tara suka ji ra'ayin kowa da kowa ya yarda aka rubuta wannan qur'ani da aka tara ma ta sa ana ta rubuce rubuce an yi muhawarori da dama akan wasu abubuwan to daga cikin abin da aka yi muhawara akwai ayatul kursi kaga annabi yana da abubuwa da yawa na addu'o'insa waɗansu shi annabi ne yake yin addu'o'in waɗansu kuma Allah ne yake ce masa kai ka ce kaza ka ce kaza kamar kudusi ake gaya muku ba qur'ani bane wasu kuma ayoyin qur'ani ne kamar irin su amanna rasulu ya zo da ita ba a wahayi ba daga isra'i da miraji ayoyi guda biyu amanna rasul kuma da ya zo yana madina sai aka sake saukar da su kaga sun tabbata qur'ani to aka ce wannan wasu ma suka ji ai hada falaki da nasu ba sihiri ake annabin ba labiri yau annabi sihiri sihirin ya so ya tasiri a cikin annabi ake masa tawaida da falaki da nasu aka sauko da su aya goma sha ɗaya aka warware sihiri na kulli da aka kulli goma sha ɗaya a jikin zare wanda aka yi annabi sannan aka je ifadama a wata tsohuwar rijiya aka cire inda aka wurga abin aka warware aka kone shi sannan annabi ya tashi shiga wani harkokinsa lafiya kalam to aka je ai wannan ba a ƙura'anance ba ne addu'a ce ko aka ce a addu'a ce amma a ƙura'anance yayin addu'a ce aka kawai ba da ma rubuta ta ƙura'ani in kuma a ƙura'anance dole ya nemi gudubin da a rubuta ta to irin waɗannan irin waɗannan an ta fama sai ayatul kunti ta zama daga cikin irin wanda aka yi jayayya ayatul kunti ayoyi ne guda biyu a cikin alkur'ani wasu da ya kaya addu'a ne annabi yake ba ba ayar qur'ani ba makaranci mutum ɗaya ya zo da wannan kaga duk kowa ya kawo abu za a nemo shaidu guda biyu shaida aka nemi shaidu biyu ba samu ba sai fasai fadi bane ma ne shaida saukar ayatul kursi aka ji a'a to ina wani shaida yake ni da ne annabi shaida ni da ni ɗaya ne annabi shaida ba dai wani shaida ma kuma na je da abin da ba na nan ma aka yi kuma annabi ya tabbatar da shi aka yi da wannan an tabbatar da shi da sa amma ba ne wannan matsayin shi ma sai shi da sai ba da shaida ya ka sa ayatul kursi a cikin wato ayoyin alqur'ani inna fi zalika alkitabi a wannan littafi da rama da jin kai ne ba zikira da wa'azi da qaumin yu'minuna ga mutane masu bangaskiya kulka fa billahi da ilmin kun shahidan kace Allah zai zama shi ne shaida tsakanin ni da ku da su biki da gaskiya ta ya lawa su zama wata wal arna Allah za a bude bikin samai da ƙasa wa min hali wa halihu iya daga sanin Allah halina ni da halinku wallazina amanu bil badili kaga wanda suka bada gaskiya da ƙarya badili ƙarya wa huwa ma yu'minu min dunillahi shine abin da ake bautawa ba Allah ba wa kafaru billahi suka yadda da wani abu suka kafircewa Allah minkum a cikin ku أولئك هم الكافرون وأن كل ما تأثار في سبقة أتكون سنعرف حيث جروا الكفر بالإيمان كل سنة كافر suka biya shi da imani saboda haka sun yi asara Allah ce wata ajiyu na kuna neman gaggawar da ya rasu da lai bil azabi da azaba suna cewa in annabin annabi ne ai azaba yanzu yanzu Allah ce ta wala la'ajin musamman ba don wani ajali da aka faɗa ba lahu agari sannan ne lokacin yin azaban ba da ja'ahumul azabu da azaba ta zo musu ajilan yanzu yanzu wala ya ci annabu amma dai azaban zai zo musu bangatatan babu zato babu tsammani wa hum la yuru basu sani ba bai lokaci kiyani lokacin don abin ba sani ba sai yanzu ya ta ajilin da suna neman gaggawar ka ya rasulallahi bil azabi da cewar in dai maganar muhammadu gaskiya ne to ai mana azaba yanzu yanzu fi duniya tun anan duniya Allah ta kyale su annabi wa inna jahannama allamu hidatun bil kafir ai jahannama ta ta kewaye kafirai gaba yawma yaga jahul azabu ranar da azaba zai kewaye su lullube mai bauki ta zama su azaba wa min da ta aluna kasan kafan su azaba wala kulu sai mu ce fi a cikin sa bin nuni wasu da cewa na kulu ai na amuru bil qawl la mu ce a falakin wabil yayi kuma a ce ya kulu mala'ika zai ce al-mu'akkal bil azabi mala'ikan aka wuce tana azaba sai ya ce musu zuku ma kun tunta amalu ku dan dan sakamakon abin da ku zamana kuna aikatawa ai da za a huta sakamakon sa wala da hutu na na ba za ku tsere mana ban da Allah to ka ji ko to ga dogaranta ne kan da Allah ko sa sarfa ma ai
يا عباد الذين آمنوا إن عرضي وآخرة نعم نعم نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جميعا عاملين نعم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون مم.
ولكن من دابة لا تعمل إلا عام نعم الله يرزقها وإياكم مم.
وهو سميع عليم نعم وإن سألتهم فاسأل السماوات والأرض وذكر الشمس والقمر ليقولن الله نعم فأنى يؤفكون مم.
الله يخلق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له مم.
إن الله بكل شيء عليم مم.
وإن سألتهم أن تبتلي السماء وأحيي به الأرض من بعد موتها ليقولن الله
مم.
فلأكثرهم لا يعقلون مم.
وما ميلاد الدنيا إلا لعب ولعب مم. نعم مم. نعم مم. مم. مم. مم. نعم مم. مم. Allah madaukin sarki ya ce, Ya yi ba da lalzina amon ya bayi na da kwa ba da gaskiya, inda amon ne ba su a tunku sani ƙasa ta mai lawa ce, ba ya yi fawo da kuma wata tamin ne kadai, ki ayi arin da ya tsara ta fi hal ibadatu. A kowace ƙasa inda wato ibadan ta sawaka a je can, da an duha da ku tsora daga inda ibada ba za ta yiwu ba ku koma inda ibada za ta yi. Yawwa, wannan an gaya sabai maganar hijira ke duk inda ake ganin ibada ba za ta samu ba ko to a koma inda ibada za ta yi wannan aya ta sauka a kan wasu wato masu rauni daga cikin musulmai da suke zaune a makka ana cikin kunci bayyana musuluncin ma a garin aiki ne in ka faɗa za a iya buge kamala ta kuma allah bai karɓe shi a matsayin uzuri ba a kawar kun kulunamsin kowace rai za a yi ƙasul mawuti za ta ɗanɗana mutuwa in ji Allah kuma ile na turja'un sannan wajen mu za a mayar da ku ba da lafazi bayan an tashi na kiyama walazina amunu suka ba da gaskiya wa amin sa'ala ya rika aikata ayyukan nagarta lan ubawi annahu za mu saukar da su za mu saukar da su wato a cikin wani gidaje na sama wato wuraren zama wato za mu zaunar da su min aljannati a cikin aljanna gurafan gidaje na sama kasan aljanna benaye benaye ne ba gidaje ne na kasa ba gidaje ne na sama da jaririn da da al'anharu wanda koramu ke gudana a karkashinta kali ne kuma za su dawama ai mukarin da kudu da an kaddara musu dawama fi ya cikinta ima ajar da amilin masu ladan masu aiki irin wannan allazina sabaru su ne wanda suka yi hakuri ai ala azal mushrikin akan cutar wanda kafare suke musu wal hijrati kuma suka yi hakuri akan kaura mutum ya bar inda ya sani ya koma inda bai sani ba kuma a bar binnin maka a koma madina kawai a lokacin nan lokacin madina ba binni bane izhari din don bayyana addini wa arabi da wakaluna suna dogaro ga ubangiji lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma madina ya kalli yahudu kawai na garin madina da aka yi kamar kidaya na amma cikin lumana cikin cid a gane ƙarfin da musulmi suke yake to nan fa ba mun zo huta bane mun zo addini tunda mun zo mun tada abin da muke garin da ya ga nan waɗanda suka zama masu masauki mu dan taru kenan su ba su da yawa mafiya yawan garin lokacin duk yahudu ne daga bayan annabi ya kore su da aka irga a lokacin yahudu na da tarwayi banda tsoro daga samari zuwa ƙarshen girman mutum yadda zai iya rike takwabi ya yaƙi suna da dubu takwas na musulmi kuma gaba ɗayansu da wanda ya ƙaurato daga wani gari da wanda ya ƙaurato daga birnin makka da yan gari da aka tada a gari mai gaba ɗayansu su ɗari takwas to makka take zuwa da dubu goma sha ma yaƙi ai ga an bar birnin a koma ƙauye ko to amma dai aka yi haka wa ala rabbihim yatawakkaluna suka dogara ga ubangiji fa yanzu ko sai Allah ya ba su arziki min hadhihi al-ayati suka inda basira mani wa kayi min dabbati wannan aya ta daga cikin aya daya daga cikin ayu guda bakwai masu karfin hirzu wanda ake karanta saboda hirzu sai a rike wannan aya mun karo da wasu zamu faɗa wa kayi min dabbati la ta'malu rizqa Allahu yarzuqa wa iyyakum wa huwa samiul alim ayoyin su bakwai ne wanda ko in dai an karanta su an samu shirki yadda ake so to ayan da sauka ne akan hijira sabai ku tafi kawai duk abin da ake tsoron an bari Allah zai yi duk abin da ake tsoron an rasa Allah zai yi yace ayo ka yi min dabbata akwai dabbobi fa da yawa na Allah wanda ya halitta la ta amin rinda wanda fa za su yi daukan abincin su ba lillahi a don raunin su Allah ya zuwa wa yaku Allah ne ke ba su abinci ga sunan sun zubai da rumbu na cin abinci yawa ya kuma sun kaura saboda haka na aje a tafi kawai kar ku damu da wai ba mu da guzuri ba mu da abin za a ci da gida ku tafi kawai wa huwa samiu ala shine mai ji la ga waliku ga maganganun ku al alim shine masani da ma iliku da abin da ku kokkoyi a cikin zukatan sai aka hijira kuma aka je kuma aka yi nasara wala yanzu azan wallahi an ka tambaye kafare kace muku ya ku arna man kalaka samawati wal arda waye halka sama da kasa wa sakara shamsa wal qamara waye hore rana da wata suke tafiya la yaquluna Allah duk za su ci Allah ba abin da yake ba Allah ne wannan ba duk kowa zai ci Allah to ba na yi hukuna haka ne ya aka aka juya su suka bar kadaitakar Allah wurin bauta kuma tunda sun gane shi dai yayi sama yayi kaza yayi rana da wata to ai ba wanda za a bauta sai wanda ya wata ka gani Allah ya fito da duka Allah ne yake shimfiɗa arziki ma'ana yalwatawa mutum ya zama a tajiri Allah ne yake bayarwa liman ya jawo ga wanda Allah ya zo ni ibadihi a bayan da imtihana don Allah ya jarraba shi ga kokarinsa wa ya kadiru kuma Allah yana wato kunda da arziki arziki ya zama dan kasa kasa hakan lahu gari ba lafa wani ma zai bayan ya samu abu mai yawa sai a dawo da shi kanan kuma liman ya jawo ga wani Allah zai ma ibtila Allah ya jarraba shi gare wanda ya samu an jarraba shi wanda ya rasa ana jarraba shi amma sunan watan jarrabawa imtihani ta wanda ya samu ta wanda ya rasa kuma ibtila'i wannan a gaba ya haƙuri ne ya ci gaba da jin Allah yadda yake jin Allah san da yake da akwai ko zai faɗa da Allah tun da da Allah yana ba shi yanzu Allah ya daina ba shi ibtila'i kenan shi ko wanda za a yi hani wata kila da babu yanzu ya zama mai akwai to ya zai wa Allah zai ta dagewa da ayyukoki ibada ne fiye da da ya zama ya wa Allah godiya ya kula da haƙƙin yan uwa taimakon yan uwa a makauta aminan sa da da talaka da da ake ta gwagwarmaya zai dinga dan taimaka da da gwagwaro ko ko zai watsar da su ya nuna jahilai ne gidadawa shi za a ban samu shi ne wayayye shi ya sa ya samu Allah zai duba ga yaya zai yi Allah kan kafin ka ya ne da za ka yi amma ya kan sa a jarraba ka domin mutane su gani su ce da nan barka arzuba wanda ya san ka sai Allah Allah kuma ya san bayin da su ce da kai waye duka wannan Allah yana yin su ne iman ya shawo ga wani Allah ya so inna la bi kulli shay'in alim Allah masanin komai da komai ne iya daga sanin Allah sanin waye kamata abai arziki waye kamata a hana arziki ya wani ba za a ba shi arzikin ma don a kona shi a wutan yawa don haka wani kuma a hana shi arzikin don yin shiga aljanna ba yadda Allah ba ya mutane kala kala muke eh kala kala muke wala yanzu aljanna an tambaye su man nazala min sama'i ma'an wa ke fakar ruwa daga sama wa ya bi lalla abin ba da mota ya raya ta bayan mutuwar ta la yakununa Allah za su ji Allah ne to fa kai bai yi kuma in haka ne me yasa suke wa Allah tarayya da wani kul ga ya musu ya rasul ka ce musu alhamdulillah godiya ta tabbata daga Allah ala thubutul hujjat alaikum a bisa tabbatar hujja akan kai bal ba haka ba a kasar mafi yawan su la ya yi ba su da hankali ba su hankalta ba su gane sana'uruhum warware wani bi dalilin cikin wannan magana suna yin tuka da warwara waye sama ka ce Allah waye kasa Allah waye wata Allah waye rana Allah waye dare Allah waye yini Allah wa kake bauta a kuma ce waye dodonka ka ga samu matsala kenan kenan ya yi tuka da warwara to mala ya tu duniya illa lahawun wala ibu rayuwar duniya dai ba ta zama ba ce wasan yara da na manya eh da wasan yara da na manya kowanne dai wasan yara an san shi yara su haɗu suna ta wasan an jiwa ko dai ba za a gane wa duk sun waɗu to haka wasan manyan ma ai ko masu gangan kokowa ne aka zo ko bulani masu shaɗi ne aka zo ana ɗan bulala ana ɗan shaɗi ko wani a wani fati ake da wani abu ko a wani gidan rawa a shiga a yi ta taka rawa in an jima wani a sama wurin to an watsi to haka duniya ne eh duniya haka ne yanzu da a ce wanda yake kana hamsin da mutuwa zai zo garin nan yau bai san kowa ba kuma ba a san shi ba an shi za a wuri ɗan sharkiya da Allah ya matar da shi ke kaya ɗari kuma ya dawo ya je garin su ya san bai san kowa ba kuma kowa bai san shi ba to ikon Allah ke wa mai ƙwararru ka kusanci da Allah kamin umurul akiyar ya daga lamuran lahira yana daga lamuran lahira da zuhuri samarata ha saboda bayyanar ɗayan itacen wannan din na kusancin da aka kaba fi ha a lafiya duk wani abin da aka yi na yi wa Allah biyayya da ɗa'a to kamar bijiya sai wanda aka kafa ana jiran ta yaya a ce ayan in ka zo ka yi lambu kai gonar itace ka dinga ɗawainiya da wahala ga bayi ga dinge ga koran dabbobi ga kaza kaza sa in da yayi a ta iba a ta iba to haka kyakkyawan aiki yake kamar ana dasa bishiyoyi ne ƴaƴan na lahira in an mutu an je lahira da yin mutu a kan shi gidan mutane kirki wanda za a lahira ta yi lajiyar hayawa ne kun ga gidan lahira dai shi ne rayuwa nan kan ba rayuwa ba ne na da shi da aka je an mutu san san ne rayuwa eh akwai ruwan da wanda ya zama gawayi ma in yi wanka zai dawo lafiya kalau wanka ɗaya a ƙona shi ya zama gawayi ba gawayi da kasan idan ya wanka ne zai dawo lafiya talau baya da ko ciwon kai saboda rayuwa mawala ya rike da sanu ya lamu da sun sani ma'azar duniya da alaiha da ba zaɓi duniya a kan lahira ba ba za da kuma mulki ka gan su ne idan suka hau jirgin ruwa dawo lawa muku ne wa dina suna kiran allah ne to roƙi Allah shi kaɗai ba za a kira a ce Allah ku zo kai da dodo ku taimaka ba a haka Allah ake kira shi kaɗai wannan wa'adi ana samu da ko a bakin yara ne da ƙula masu magiya ce wayo Allah yaro ya san ba mai ba da rashin daɗi sai Allah in yi tsinci abu ya tsalle Allah ya ba ni kwabo Allah ya ba ni kwabo eh ya san Allah shi eh kai babba kuma sai ka tuna in kai ma ka san Allah kuma ka sani ba kuma ka sha duka yara ma suka san Allah ba laifin yaro ya san ya daga Allah daɗi daga Allah kai kuma daga abu ya faru kai taka annaka ne eh kai taka annaka ne ai da ma akwai wani jiki a garin nan ba ma shi da su wasu ɗan kulun modo su suka yi kaza suka yi kaza ka ga an zo ana buɗe Allah ko su suka yi na ya Allah ya to a ce Allah ne a buɗa sai dama ko bayan sa ne bayan sa ne saboda haka a kaɗai da Allah a cikin bauta da ake kaɗai ta ji a wurin roƙo musamman a lokacin da aka shiga cikin wani abin da ba ya daɗi ana roƙon Allah saboda an ga ana cikin tsanani la ya kasu wa ba mu iya ture wannan tsarin illa wa sai Allah falan ma na jahu ila barni da muka tsere da su zuwa tudun mun tsira idza hum yushriku na inna yau Allah tare ya kuma yakku domin su kafirci wato bi butulci su kubo jaje bima aje na wanda abin da muka ba su min an-ni'mat na daga ni'ma wal yatamata sai dai su gida da inji Allah bi jama'a da hado su ala ibadatu asnam suna goton doro wa sau ga yalamuna da sanu za su sanin sallama din Allah ya ce awa lam yarau shin ba su sani bai an na cewa mu inji Allah ga Allah mu ne muka saka bala da mun garin su makkata makka haraman ya zama harami aminan amuntacce wadda ƙadabun nasu ana tafiya mutane a kame su mai haulin a gefe gefen maka ƙasalan a kakkashe wasu wata waya a ɗaura wasu a tafi da su dole humban da maka to maka ba su ga wani abin da muka mutu a garin su ba ba za su mana godiya su imani su musulunta ba abu bilbari ya zama maka da dodo yi uminu da za su yarda wa bi ne mafi la ya turu na ni ni'imar Allah kuma ka kafurce mata ishirakin ka haɗa Allah da wani abu wa man azlam babu ɗaya da yake zalunci bai manzara ala Allah kadiban kamar wanda yake ke ƙarya ya dangana wa Allah eh wato bi an asharaka bihi yau Allah tarayya aw ka zama bil haqi ko kai da gaskiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma ja'u yayin da yazo masa a yadda bi ja'u nan masa mutum a ja'u nan babu makoma ne zama na dindin din da ka ga kafare bari akwai ai biya zalika wannan akwai a cikin ta eh wa huwa minhu walladina ja'ahadu wannan suka yi kokari in ji Allah shi na cikin lamarin mu wato fi haƙi na cikin haƙi mu ji Allah lana hadiya nan tabbas za mu fiye da su bula na hanyoyin mu in ji Allah su riko tayir ilaina hanyar tafiya zuwa wajen mu in ji Allah wa inna Allah lalle ne Allah lama al-mu'mini ne yana tare da masu kyautatawa su ne mu'mini bin nasar wal aun Allah zai ba su nasara kuma ya to Allah ya ba mu nasara da taimako